أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياع اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da biyar da watan uku watan Maris miladiya dubu biyu da ishirin da biyar idan tarihi ya inganta. ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a yammacin kowane dare na ramadana a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan ƙasaitaccen birni na tawa jamhuriyar nijar wanda wannan shine darasi na biyar a jerin darussan tafsiri da muke gabatarwa na watan ramadan muna anan a cikin suratul dukhan wanda ajiya mun tuƙece karatunmu a aya ta 28 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kazalika wa auratnaha qauman akhari yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda za mu ɗora daga aya ta 29 da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya sanya alƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina Allah ya sanya mu a cikin bayin da alƙur'ani za su zai ce ta arba tashi alƙiyama arma aya ta 29 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين
من فرعون, من فرعون إنه كان عاليا من المهين
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fama bakata alaihimus sama'u wal ardu wama kanu munzarin Allah ce fama bakata alaihimus sama'u lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar da fir'auna da jama'arsa a cikin taykun misira Allah ce ba sama ba ta yi damuwa ba ko ba wani mutum ko wata halitta a sama ko a cikin ƙasa da ta shiga cikin baƙin ciki da damuwa na rashin fir'auna da jama'arsa sunna ce ta rayuwa diya da mutum ya kai da zama wani iri a duniya to in Allah ya masa rasuwa kaga an shiga cikin alhini da kuma baƙin ciki da damuwar rabuwa da shi sai Allah ya ba mu labarin lokacin da Allah ya ka ƙarshen gwamnatin fir'auna Allah ce fama bakata alaihimus sama'u wal ard wa'annan qibtawan da Allah ya nutsar a cikin ruwa tare da mai gidansu shugaba fir'auna Allah ce sama ba ta yi bakin ciki ba ba ta yi kuka ba na rashin su sannan kuma haka ƙasa ma ba ta shiga cikin damuwa ba a doron ƙasan ba wanda ya damu don cewa fir'auna ya bar duniya Allah ce wa ma kanu munzarina kuma ba su zamanto cikin mutanen da za mu jinkirta ma azaba ba lokacin da Allah ya tsara na ya azabtar da su lokacin ne ya zo shi kuma Allah in al'amarinsa ya zo daidai lokacin zartarwa ake yi jama'a mun fahimta al'imamu tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya koro asar daga zuwa sa'id dan jubair alaihi rahmatullahi ta'ala cewa wani mutum ya zo wa abdullahi dan abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faqala sai yace yabna abbas ara'aita qawla allahi tabaaraka wa ta'ala fama bakata alaihim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu munzari yace shin me kake gani game da faɗar Ubangiji da Allah ya ce sama da ƙasa ba ta yi kukan rashin fir'auna a duniya ba, kuma fir'auna da jama'arsa ba sa cikin mutanen da Allah zai jinkirta wa azaba. Me kake gani, yake cewa fahal tabki sama'u wal ard ala ahadin shin sama da ƙasa suna yin kuka don wani mutum ya bar duniya? Sama da ƙasa tana yin kuka wannan gun malaman balaga kusan malkinaya. a kinaya ce an yi isti'imalin abu ne wanda ba a wurinsa ba wanda sama ba ta yin hawaye game da kowa ya riga sani amma abin da ake nihi shine damuwa da bakin ciki faƙala sai abdullahi ɗan abbas sahabin annabi muhammad ya ce na'am innahu laysa ahadun min al-khala'iqi illa lahu babun fis sama'i minhu yanzilu rizqa yace yadda al'amarin yake ba wani mutum a doran ƙasan nan face yana da wata kofa a sararin samaniya wanda nan ne arzikinsa yake fitowa wa fihi yas'adu amaluhu kuma a wannan kofar ce in aka zo aikin da ka aiwatar na sallah azumi zakka aikin haji istighfari salati wa manzon Allah to idan aka haura aikin ka zuwa ga sama ta wannan hanyar ake ketawa akai wa Allah subhanahu wataala sai ce fa idza mata almu'minu idan mutum mai imani ya mutu fa ughliqa babuhu kuma aka like kofarsa min as-sama'i daga sama allazi kana yus'adu fihi amaluhu wanda wannan hanyar ce ake tafiya da aikin sa sama wa yunzalu minhu rizqa kuma ake sabkar masa da arzikin sa a ita baka alaihi sai wannan kofar sauta dinga yin kuka akan sa wa idza faqadahu musallahu inda yake zuwa sallah da gurin da yake zuwa tafsirin alqur'ani da makarantar da yake zuwa yana karatu ko ake karantar da shi idan ya rasu shi ma wannan wurin sai ya dinga kuka a kansa haka abdullahi dan abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa jama'a mun bai ci karatun haka dan annabi adam idan ya mutu ba shakka sama da kanta kofar da ake shiga da aikinsa tana shiga damuwa da takaicin cewa wannan aikin ya tsida haka ƙasa ma inda kake zuwa aikin alkhairi da kake yi masallaci da, da makaranta da kake zuwa da duk wani majalisi da ake ambatan Allah a ciki da ma inda ka ware a gidanka kake sallah da makamantansu to idan ka bar duniyan nan wannan wurin da kansa yana shiga cikin alhini da kuma takaici da bakin cikin rabuwa da kai to shi kuma fir'auna da jama'arsa lam yakul lahum fil ardi atharun salihah bai bar wani abun kirki ba bai bar wani abun a zo a gani ba abun da za a kalla a yi alasan barka a ciki sannan kuma walam yakun yus'ad ila samai minhu khair sannan kuma ba wani aikin alkhairi da fir'auna da jama'a suka yi da ake dokar aikin ake tafiya da shi zuwa sama shi yasa sama ba ta yi damuwa ba ba ta shiga bakin ciki ba akan rabuwar fir'auna da duniya malami suka ce ba shakka wannan ayar in dallat fa innahu tadullu ala amrin azimin in za mu ɗauki istinbati za mu yi istinbati a kanta to za mu yi istinbatin wani abu mai girma shine kada ka yi wasa da yin aikin alheri ko mai karancinsa a duk lokacin da Allah ya baka dama to yi ƙoƙari ka dama wannan damar don akwai lokacin da kake buƙatar damu ba za ta samu ba yi ƙoƙari ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka wa kanka aikin alkhairi gabanin damar ta kunce maka yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa ni'imomi guda biyu akwai wasu ni'imomi guda biyu mafiya yawan al'umma suna wasa da su ni'ima guda biyu in ji ma'aikin Allah mafiya yawan al'umma suna wasa da wa'innan ni'imomin aka tambayi manzon Allah mi sai ce as-sihhatu wal faragh lafiya da kuma lokaci idan Allah ya baka lafiya dan uwa yi kokari ka more lafiyar wajen bin Allah subhanahu wataala idan Allah ya sa kana da lokaci yi kokari kai amfani da lokacinka wajen yin aikin alkhairi domin duka kwanakin da za ka yi duniya ƙidayayyu ne Allah ya datar da mu sai Allah ce wala qad najjayna bani isra'il wala qad najjayna bani isra'il min al'azabil muhin min fir'auna min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin Allah ya ce wala qad najjayna bani isra'il haƙiƙan musu Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarmu da falalarmu da kuma baiwarmu na jaina bani Isra'il, mun tsiratar da banu Isra'il ‘ya'yan annabin Allah annabi Yaƙub, dangin annabi Musa banu Isra'il daga sharrin fir'aunar jama'arsa, Allah ce min azabin muhim daga azaba ta ƙasƙanci ta walaƙanci. baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ka maka agaji kuma falala ce da Allah ya maka domin inna fadluhu kana alayka azima falalar Allah wa dan annabi Adam mai girman gaske ce to falalar Allah ce da baiwarsa Allah ya tsiratar da banu Isra'ila idan ka ce banu Isra'il su ne ɗiyan annabin Allah annabi Yaqub to nan kuma ana bayani kabilar annabin Allah annabi Musa kabila da ta zauna zamani ɗaya da Fir'auna la'anatullahi alaihi to Allah ce mun tsirtar da su daga azaba al-muhin ai azabul muzil azaba ta kaskanci azaba ta wulakanci azaba ta tozarci malami suka ce wace azaba ce wannan da Allah ya tsirtar da fir'auna da jama'arsa suka ce ba shakka Allah subhanahu wataala ya tsirtar da annabi Musa mutanen annabi Musa daga kashewar da fir'auna yake musu fir'auna daga cikin sunnarsa yuzabbihu abana'ahu yana yanke ‘ya'yansu maza saboda dai kad a wayi gari sun zan wani abun a zo a gani shi yasa ƙa'ida ta rayuwa daga lokacin da ake ƙetarka ake hasadarka da ikon Allah sai ka kai labari a duniya daga lokacin da aka zamanto ka tsone wa al'umma idanu in dai kai na Allah ne to sai ka kai labari a duniya ƙa'ida ce rabbani cewa in ka zan na Allah to da mai Allah subhanahu wataala la yudi'u ajra man ahsana amala in dai kai na Allah ne wallahi Allah yana baka agaji Allah ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna wa Allah inna Allaha lama'al muhsinin Allah ya ce walladina jahadu fina lalle waɗanda suka yi kokari suka yi ba da gudunmuwa a cikin addininmu Allah ce lanahdiyannahum subulana wallahi sai mun taimake su akan tafarkinmu sai Allah ce wa inna Allaha ma'al muhsinin Allah subhanahu ta'ala yana tare da masu kyautatawa al-Imam Ibn Kathir cewa ai bi nasrihi wa ta'yidihi Allah yana tare da su ta hanyar taimaka musu a rayuwa da kuma karfasa a duniya to shine Allah subhanahu ta'ala. sai ya tseratar da banu isra'ila daga kashe wadda fir'auna yake musu damar yi zabbibu a bana'ahun yana yanke ‘ya'yansu maza sannan kuma wa yi sahayi nisa'ahun yana rada ‘ya'yansu mata sannan kuma yana ɗora musu ababe na wahala abinda ba sa iya yi ya ce kuma dole sai su yi suwa su banu isra'ila domin a misira a lokacin ƙabila guda biyu ke da kai manya-manya ƙabilar banu isra'il da kuma ƙabilar ƙibtawa annabi musa ya fito a cikin banu isra'il sai fir'auna ya mai da banu isra'ila da shi da ƴan uwansa ƙibtawa suka mai da su bayu da suke bauta musu me yasa fir'auna daga wa annabi Musa da jama'a saqafa a lokacin ai ibtawa suka yo tattaki suka zo wajen fir'auna suka ce wa fir'auna ka ɗauki tsarin kashe 'ya'yan banu isra'ila kana yanke ɗiyansu maza za a kai lokacin da fa ba mu samu waɗanda za su yi muna aikatau sai mun yi aikin da kanmu da haka muna neman ka ɗaga musu kafa ya zama to ana samun waɗanda za su yi relabikin kakanninsu da uwayensu wannan fa shine hikimar kawai fir'auna ya daga musu kafafa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu sai Allah ce min fir'auna kalmar fir'auna in ji malum suka ce in ismun ne a'jami idan ka ce ismun a'jami shine sunan da ba larabci ba duk sunan da ba larabci ba to yusamma a'jam yaran gwaranci kenan duk abin da ba larabci ba gwaranci ne shi yasa ka'ida ce na hawiyya ko da harful jarri ya zo bayan sunan da yake a'jami to baya ɗauka kasara Allah ce min fir'auna ba ce min fir'auni ba min ta zo harfi jarrin ce amma kuma sai mi sai aka kawo shi da da fataha saboda saboda ism mamnu ne min as-sarf la yansarif baya dokar tanwini sannan kuma baya dokar baya dokar kasara to anan malamai suna kaddara su ce ai min azabi fir'aun Allah ya tseratar da su daga azabar fir'auna sai Allah ce innahu yadda sha'anin yake kuji da kyau Allah da kansa yana bada labari yace kana aliyan minal musrifina shi fir'auna ya kasance aliyan ay mustakbiran mutum ne mai girman kai mustakbiran mutum mai girman kai kaga girman kai musiba ce girman kai halaka ce girman kai yana kai mutum zuwa ga halakar da baya iya fitowa a cikin ta Allah ya kare mu shi yasa wani mai hikima yake cewa daga lokacin da mutum ya kasance yana da girman kai kuma sai girman kai ya haɗu da jahilci to an samu matsala a duniya in ga girman kai ga jahilci suka haɗu to ma da rukunin lalacewa sun tabbata Allah ya kare mu kuma ka'ida ce daman ta karatu a fagen karatu ba a son kai girman kai malami sarauta kasa ce mimani la ya ta'allam mimin guda biyu ba sa yin karatu al-mustakbiru mai girman kai wal mustahi da kuma mai kunya a fagen karatu arama ba kunya shi yasa annabi yake cewa rahimallahu nisa al ansar Allah ya tausaya wa matan Madina yace la yamna'hunna al haya an yas'alna min umuri dinihinna kunya ba ta hana su tambaye sha'anin addinin su ba a son kai kunya a wajen karatu so ake ka zama to kunya ka dabiyantu da kunya a wani bangaren amma gun karatu ba a da bukata ba a buƙatar ka zan mai girman kai don ɗabi'a ce da kake mutum zuwa ga halaka to Allah ce innahu kana aliyan lalle fir'auna sai da Allah ya kawo harfin nasbin wa tawkidin Allah ya karfafar da zancen kadi ba innahu lalle shi fir'auna alha'u ta'udu ila fir'aun lalle shi fir'auna Allah ce aliyan kana aliyan ya kasance mai girman kai a doron ƙasa mutum ne mai girman kai sannan kuma minal musulki na cikin maballata al'imamu ibn kafir alaihi rahmatullahi ta'ala gani da al'imamu saddi da al'imamu lubabu suka ce minal musulki na da allon ya faɗa ai minal mutajawizi na li hududillahi jalla ula yana cikin masu ƙetar iyakan Allah anan al-israf ana nihin tajawuzu haddu min hududillahi ƙetar iyaka daga cikin iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ce ka tsaya nan sai ka wuce a wannan iyakar to ka zama to maballaci a rayuwa to shi fir'auna ga girman kai sada kuma gashi da ƙetare iyakokin Allah subhanahu wataala ɗaya daga cikin malamai ke cewa ba shakka wannan ni'ima ce da Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati alaikum wa anni faddaltukum alal alamin yace uzkuru ni'mati alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku akan ku ya ce wannan na daga cikin ni'imar da Allah ya banu Isra'ila wace ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga fir'auna da kuma da kuma jama'arsa Allah ya kare mu sai Allah ya ce ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء
Allah ya ce wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin haqiqa musu Allah ikhtarnahum ay istafainahum musu Allah mun zabe su suwa wa sharrafnahum kuma Allah ya ce mun daga su mun kimanta su mun mutunta su ala ilmin akan wani ilimi minna daga wajenmu Allah ya daga sha'anin banu Isra'il Allah ya kimanta su Allah ya darajata su ala ilmin Allah ce akan ilimi ba a molanka muka yi ba duk abin da kaga Allah ya yi to akan ilimi Allah yake yin abu kuma li hikmatin baligha duk abin da kaga Allah ya yi to Allah ya yi ne bisa hikima kuma wannan abun shi ne dacewa da kai a duk lokacin da ka tsinci kanka a rayuwa a fannin da ka samu kanka to kawa Allah subhanahu wataala godiya a tsarin Allah wannan abun shi ne daidai da kai wallahi idan ka nuna ba haka ba to kamar ka nuna tsarin Allah bai yi ba ne duk lokacin da Allah ya tsara maka wani abu na rayuwa yanzu ba fa wanda ke tsara maka sa rayuwa Allah shi ke tsara ma kowane dan annabi Adam sai dai wajen zartarwa sai mutum ya zaɓi abin da ya dace da shi amma wani fa da kaga Allah ya shara mu dan adidaita wallahi Allah ya san adidaita shi ne dacewa da shi da boko ya shiga cikin biro tsohon dan iska za a yi wallahi zai zalunci al'umma zai tun ta'addanci sai Allah ya ce a kawai ya bar shi kai mata matan ta yana dauko yana dauko su nan ne kawai Allah ya aje shi hikimatun baliga ce a nan juma mun fahimta wani da Allah ya yi shi direba haka Allah ya ga yafi dacewa da shi da wani wurin aka kai sa to banna za ya yi shi ina fatan mun fahimta wani da Allah ya yi shi a soji Allah ya san abin da yasa ya bar sa a can in aka kasa anan matsala za a samu duk abin da kaga Allah ya yi to hikimatin baliga akwai wata hikima tsantsi cikin wannan abun sai dai ba dole bane sai ka iya hango da hararo hikimar Allah subhanahu wataala a cikin abun shine Allah ce wala qad istafai wala qad ikhtarnahum hakika musu Allah subhanahu wataala mun zabe su kuma mun doka ka darajar su tunda har yanzu ana ambata su eh in kadi ba fir'auna a qur'ani mai girma so nawa yazo cikin qur'ani sai da Allah ya mimita fir'auna fir'auna so 67 a Qur'ani so 67 Allah yana ambata fir'auna Qur'ani kuma duk inda aka kawo zaka ga an kawo banu Isra'ila kaga wannan daraja ce gare su su banu Isra'ila ba ga fir'aunan ba shi fir'aunan kaskanci ne gare su amma su ga banu Isra'ila daga darajar su ne Allah yake yi ina fatar mun fahimta to Allah ya ce mun ɗaukaka su ala ilmin akan ilimi ashe ana son duk abin da za mu yi to ya zama to bisa ilimi za mu yi wannan abin jama'a mun fahimta kada ka yarda musamman sha'anin addini kai shi a mulanka wallahi ba a kai labari ba abu kuma a duniya fa ba wani abu kyauta da Allah zai ba dan annabi Adam sama da ilimi wallahi duk abin da aka baka in aka riga maka ilimi mala an riga maka aiki kuma dagewa akan zuwa karatun na daga cikin mafi alkhairin ibada a rayuwa aba horera sahabin annabi muhammad ya ce babun minal fiqh na ta'allamuhu na je makaranta na zauna na koyi babi ɗaya mu sahabban annabi mu je mu zauna mu yo karatu mu fahimci babi ɗaya na karatu ya ce a habbu ilaina min alfi raka'atin tatawwa'an wallahi ya fi soyuwa gunmu da mu yi raka'a dubu na nafila sahabin sahabin annabi bane ce ya je makaranta ya zauna ya buɗe littafi gaban malam ya yi karatu ya ce ya fi ƙaunar hakan akan ya tashi ya raka a dubu na nafila kuma fa shi ilimi ne fa wa kanzun la ta hafu alaihi nissan khafifal hamli yujadu haisu kunta taska ce wadda baka jin tsoron dan fashi maka fashi a kansa ilimi in kana da shi baka jin tsoron wai a tare ka ayi a take kika kwace ilimin a'a ya ce khafifal hamli abu ne mai sauƙin ɗoka yuja da haisu kunta duk inda kake da ilimin kake zuwa dama ba a cewa mutum ya buru ya buru karatunsa gida kuma ba a ƙwace mutum karatu Allah ya dace da mu to Allah ce mun zaɓe su akan ilimi alal alamin akan kuma tahalikai al-imam qatada alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce ala ahli zamanihim Allah ya fifita su akan mutanen zamaninsu tunda ba su kaɗai ba ne a wannan lokacin sai Allah ya ɗaga darajar su a kan waɗannan amma idan aka ɗauka a global gaba ɗaya duniya to al'ummar manzan Allah ta fi kowace al'umma daraja a duniya ta fi kowace al'umma ƙima kuma Allah ya fifita ta akan kowace al'umma haka Allah ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Allah ce kuntum khaira ummatin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin-nasi da Allah ya fitar wa mutane a duk duniya tun daga annabi Adam har zuwa shugaban halitta annabi Muhammad babu wata al'umma da Allah ya fifita kamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin annabin Allah an ba shi ababen da ba kowane annabi aka bai wasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita sa kuma ya fifita al'ummarsa a shari'a an baiwa mu ababen da wasu annabawan ba a ba su ba na daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ya sanya mu tsoron ka sanya kafirai su ji tsoronsa in har za su haɗu da shi da wata ɗaya da wata ɗaya duk ƙabila za ta haɗu da manzon Allah da yaƙi to cikin tashin hankali take Allah ya taimaki manzon Allah da wannan sannan kuma an sanya wa manzon Allah cin ganima kaga zamanin baya zamanin su annabi Musa da annabi Isa su annabi Ibrahim ganima ba a cin dukiyar ganima in aka je aka yi yaƙi aka kashe kafirai aka kashe na kashewa to abinda aka tara na kafiran tattara su wuri ake ɗaya ake yi sai Allah ya turo wata wuta daga sau ta ƙone shi sura sai da Allah ya saukar da sura yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi يسألونك عن الأنفال مم.
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم مم.
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfali suna tambaya game da dukiyar ganima walil anfalu lillahi war rasul kace musu ganima ta Allah ce da manzansa amma fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah kar ku yarda dukiya ta hada ku eh kar ku yarda dukiya ta hada ku inji Allah fattaqullaha wa aslihu zata bainakum to kaga an sanya muna ganima sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya wa manzon Allah duk inda sallah ta kama mutum ya je yi sallah shari'ar baya ba haka bane dole sai ka zo a inda ake yin sallar amma mu fa kana tafi a daji sallah ta kama ka kawai ke da mota kai arwala kai sallar ka kuma ta karbu babu ruwa ite mama an sauwake muna kaga wannan duka abu ne da Allah ya baiwa manzon Allah na fifitawa Allah ya datar da mu Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ku ne fiyayyen al'umma da Allah ya fitar wa mutane dalili sace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da aikin kwarai kuma kuna hani akan mummunan mummunan aiki malai suka ce wannan ayar ita ma na daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yawa banu Isra'ila na baiwa da ni'ima da Allah yake ta cewa ku tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala akan ku har suke ta wannan ya dace da fadar Allah da Allah yake cewa وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين التي يا بني إسرائيل يا كو آئن النبي ألا النبي يعقوب آه، وإذ قال موسى لقومه كتنا لوكا تند النبي موسى يتي ومتاننسا يا قوم يا كو متانينا اذكروا نعمة الله عليكم كتنا النعمر دا ألا يي أكمكم ta hanyar gode wa Allah da kuma amfani da wannan ni'imar wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce irja'ala fikum anbiya ta yadda Allah ya sanya annabawa a cikin ku albanu isra'ila Allah ya turo a mafiya yawan annabawa a cikin su ne sun fi kowace al'umma yawan annabawa a duniya sai ce kuma waja'alakum muluka kuma Allah ya sanya ku sarakuna sai aka waye gari ku sarakuna suna kuna da manya-manyan sarakuna wa atakum ma lam yu'ti ahadan ahad ahad min alalamin kuma sai Allah subhanahu wataala ya baku abinda duk duniya ba kowa aka bashi ba duk duniya ba kowa aka baiwa shi ba kuma me wannan abun shine aya ta gaba za ta mana bayani sai Allah ce wa atahum min alayati wa atainahu min alayati ma fihi وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين Allah ya ce wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin sai musu Allah muka baiwa banu Isra'il min al-ayati na daga ayoyi al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace wa atainahum min al-ayati ay min al-mu'jizati sai Allah ya ba su na daga mu'jizozi to jama'a miye mu'jiza idan ka ce mu'jiza shi da abinda ya saba abinda ya saba ma hankali yin abinda ya saba ma hankali tunanin dan annabi adam duk abinda mutum zai yi wanda ya saba ma tunani da hankali dan annabi adam to wannan abu in dai ya fito daga wajen annabi sunan shi mu'jiza jama'a mun fahimta in ya fito kuma daga wanda ba annabi ba sunan shi karama idan annabi yayi abin da ya saba ma hankali to wannan abu yayi mu'jiza kenan idan wani malami yayi abin da ya saba ma hankali to kuma wannan ya zamanto ya zamanto karama to Allah ya bai wa annabi Musa mu'jizoji daga ciki akwai sanda ya buga sanda ta zama cijiya kuma ba dai Musa kaje ba Allah ya baiwa shugaban halitta ma an bashi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cikin mu'izoji da dama da aka baiwa manzon Allah daga ciki wata rana an tafi an tafi yaki suna dawo hanyar dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai aka shiga hali na rikishin ruwa ba ruwa a hannun sahabbai kuma gashi ana son ayi arwalla ayi sallah kuma al'umma ta jikita an wahala ga zafi ana yi sai manzon Allah ya tada Aliyu dan Abi Talib ya je ya nemo ruwa da shi da Masruq suka tafi neman ruwa suna saban hanya sai suka wata dattijuwa tsohuwa doke da botakin ta na ruwa suka tsayar da suka ce baiwar Allah ruwa muke so tace kun ganni nan suka ce eh ta ce tsakanina da inda na ɗauko ruwan nan rijiyar na jayo ruwan nan tun jiyawar haka tun jiyawar haka take tafe ba ta kai da za ta ba za ka ba ta iya ba su ruwa suka ce to yanzu ya za a yi aka ɗan abin suka ce to mutu wajen annabi muhammad ana zuwa wajen shugaban halitta kaji kaji abin da ke faruwa inda ke da kai ruwan akwai tazara mai yawa sai an kai gulba a dawo ba to sai manzon Allah ya ce ta san musu ruwan ta dan musu ruwan ta kiya sai annabi ta ta ara musu ruwa a gaban ta akai abu tana kallo sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya sanya dan yatsansa cikin botake ruwan sai ga ruwa suna fitowa karkashin aikafar annabi Muhammad jama'a aka sha ruwa masu wanka suka yi wanka masu arwalla suka yi arwalla aka ciccika kayayyakin da ke da kwai na sa maka jalkokin da ke da kwai aka sanya musu ruwa botakin ta ba abin da ya rage a ciki sai da annabi ya kare komi zace zuto kake tafi ta kalla daga abin nan da hankali bai dogawa waye wannan aka ce mata manzon Allah ta ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah abin ya huce hankalinta wani mutum ne manzon Allah yake tafi a hanya sai masa wa'azi ba yahude ne sai ce bai yarda ba sai ce me kake so na yi maka wanda za ka yarda cewa ni annabi ne sai ce so ne ke wacce ita ce ta yi magana ice bishiyar ice ice sai annabi ce je ka ce masa ma'aikin Allah yana kiransa sai wannan bai hudun bai tantama ba a ramu sai kamo takin takin ya zo wajen taciya ya kalli ice tsaye santalmin ice gayi tsaye ka fi kam ya ce wannan itaciyar wai wancan mutumin ya ce shi annabi ne na kiranki malam a gabansa ta zagi ke ta cire ke sanyinta ta tabo ta'in ta'in ta zojin annabi Muhammad annabin Allah ya tambaye ta ni waye ta ce annaka rasulullahi kai annabin Allah ne ya ce musu da sauran zancen ko kuma a ƙara ya ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah Allah ya bai wa annabawa mu'izoji daga ciki akwai annabi Musa shi ma Allah ya ba su abin da ya ba su na na mu'jizat shi da Allah ce wa atainahum min al-ayat musu Allah mun ba su daga ayoyi Qurtubi yace ay min al-mu'jizat na daga mu'jizozi ma fihi bala'un mubi wanda a cikin su akwai jarabawa mai girman gaske wanda zamu zo akanta al-imamu qatada alaihi rahmatullahi ta'ala da ya zo a kan wa'atainahum min al'ayaci sai ce ai mun ba su na daga ayoyi shi ne tseratar da su da muka yi daga fir'auna wannan ayaci sannan kuma da kare su da Allah ya yi daga nutsa cikin ruwa ta yadda annabi musa ya buga sanda sai ga ruwa sun sandare kamar an zuba kwalta annabi Musa da su suka biya suka wuce sun san da wannan aya ce sannan kuma wata zilil gama'in da kuma giragizai ke zawa suna musu fa suna musu una Allah ce wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul banna was salawa muka sabkar da girgije yana musu una ba zafi normal suke rayuwa kuma sai Allah ya ba su almanu was salwa malamai sun kama gaganu a kan almanu wa salwa dibi ƙurtabi suka ce ai daga ciki wasu ruwa ne na zuma suka ce a wasu tsuntsaye ne su salwan dande wani abinci ne fa daga aljanna ake kamo su ba su ba su kasuwanci fa su ba sa kasuwanci ba a noma ba wani fasaɓaure da ake a ce an tafi neman kuɗi abincin fa daga sama Allah yake turo musu amma suka ce ma Allah lan nasbir ala qa'amin wahidin tsabar jaraba kasar dan annabi adad da musiba yake tsabar jaraba suka ce mu Allah lan nasbir ala ta'amin wahidin mu ba mu iya hakurin cin abinci guda kullun almanu wasalwa ka san wani lokaci koshi yana sa mutun ya fito tantiri koshi yana sa mutun ya fito tantiri to imam qatara yake cewa daga cikin ayoyin da Allah ya basu akwai almanu wasalwa ko suka ce a'a sandar da Allah ya baiwa annabi Musa shine al-ayat da kuma ya sanya hannunsa haske ya dinga fitowa a a rigarsa sai Allah ce ma fihi bala'un mubin malaman tafsiri sun tattauna inji al-Imam Tantawi alaihi rahmatullahi ta'ala yace ma fihi bala'un mubin malami su magana hudu akan ta kaulin farko suka ce ma fihi bala'un mubin ai ni'matun zahira abinda ke da kai ni'ima bayyananniya a ciki wannan wannan shine zancen mafiya yawan malaman tafsiri kauli na biyu suka ce ma fihi bala'un mubin abinda ke da kai azaba mai tsanani a ciki Abdurrahman bin Zaid alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa ma fihi bala'un mubin ai akwai jarabawa ta Allah ya tantance masu imani da kuma mutanen banza ko suka ce a'a ma fihi bala'un mubin Allah ya jarabe su da duka abu guda biyu da jin daɗi da kuma azaba Allah ya hada musu da da guda biyu amma abinda malami suka fi tafiya a kai ma fihi bala'un mubin jarabawa ce ta ni'ima ita kanta ni'ima jarabawa ce malam ni'ima a rayuwa a wayi gari baka da damuwa ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka taka samar mota mai kyawu kana cikin gida mai kyau wallahi wannan jarabawa ne shi kansa a matsayin jarabawa yake ta yadda a lokacin da kai kake da wannan abun wani yana can gefe abin da zai ci sai ya rasa a lokacin da kai in ka ci abinci sai ka sanya kubel sai ka sanya cikin shara a lokacin wani yana can abin da zai ci ya gagare sa kai da Allah ya sa ka ci Allah ya sa ka ci ne don ya jarrabe ka shi kuma da Allah ya hana sa Allah ya masa wani ne don ya jarrabe sa ana ba da labarin aram wani mahaukaci ranar juma'a liman yayi latti limami yayi latti bai zo masallaci da lokaci ba kuma ka san al'umma game da maganganu a masallaci bai karewa eh maganganu in liman ya latti to kowa na da damar ya sanya albarkacin bakinsa haka ne ko ba gaba ne in dai masallaci ne aka ce liman ya yi latti to kowane al'umma kowane mutum na da damar ya tufa albarkacin bakinsa ga lokaci ya yi lokaci ya ja kuma ba a fara kudu ba ba malam sai liman yana sahun mahaukaci da sahun gaba sai ya yi miƙi ya yi kwancin kwana ya haye mimbari aka ce a yi ƙasa da shi suka ce a bar shi matsalacin sai rabu biyu sai aka ce a tun da ya riga ya hau bar shi mu ji abin da zai faɗa sai ce alhamdulillahi lalazi khalaqan nasa wa qassamahum ila qismaini faj'ala minhum al-ghaniyya wal faqir al-ghaniyyu al-ghaniyyu yashkur wal faqir yasbir yace famal ghaniyyu sabara ay famal ghaniyyu shakara kuma al faqir sabara ya ce godiya ta tabbata da Allah wanda ya halitta mutane ya kasa su gida biyu ya yi masu kuɗi da talaka ya yi talaka dai ya yi haƙuri da talocin da Allah ya jarrabe shi da shi mai kuɗi ya yi godiya wa Allah ya ce to yanzu an kai rayuwar da masu kuɗi ba samu Allah godiya talakawa sun kasa yin haƙuri ya ce la'ana kumullahu Allah ya tsine ba kowa daidai gwargwado ya ce bubu ila salatin mutuwa tashi zuwa sallah kaga ba gaci yayi hudu ba Allah ya rufa kula asiri Allah ya samu wani lafiya to ma fihi bala'un mubin abin da ke da jarabawa ta ni'ima mai girman gaske Allah ya dace da mu sai Allah ya ce aya ta gaba inna ha'ula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin Allah ya ce in- inna haula ila yaqulun Allah ya ce inna haula ila yaqulun lalle wa'annan tabbas wa'annan mutanen kafiran maka suna cewa domin haula in suka ce ayana nihim ma- mutanen maka bayan Allah ya kare ba da labarin fir'auna da jama'arsa sai Allah ya juyo faji akan mutanen maka saboda su ma sun caza wa manzon Allah da kai an yi lokacin da garin maka in mutum ya musulunta to ɗaure sa ake yi ba ci ba sha za a jibga masa kashi daidai gwargwado kuma ana shi zama shi ba zaune ba shi ba kwanci shi ba ba zo- ba tsaye ba shi ba a tsaye ba kuma shi ba a- a zaune ba in aka bude sa in kwancin ne ba zai iya kwanta ba zai iya zama ba saboda tsabar azabtarwa da al'amarin ya tsananta manzon Allah da yake mai tausayi ne sai ya ce wa sahabban su bar garin maka su je garin Habasha ya ce ku bar maka ku je garin Habasha saboda akwai a sarki adali a can na jashi ya lokacin kuma yana mi yana kirista ba musulmi ba don ka gane cewa duk duniya ba wanda yake musulmi zama adali a du- a rayuwa duk duniya ba wanda yake musulunci tsara adalci daga cikinsu akwai usman dan affan hada shi bar gari ba usman dan affan yana cikin manya manyan attajiran garin maka amma haka ya jure shi da mata ta ruqayya matar manzon diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bar gari to to shine Allah yake inna haula ila yaqulun lalle mutanen maka qurayshawa suna cewa bi suke fada in hiya illa mautatuna alula wa ma nahnu bimunsharina suka ce ba shakka wannan fa ah, mutuwa guda ce muke yi mutuwa guda ce in aka mutu ba wani zancen a taso wai zancen a- akwai hisabi zancen za a yi kaza za a yi kaza Allah ya ce a suka karyata suna inkari game da tashin alkiyama wanda yana cikin rukunnan imani mutum ya yarda cewa in ya mutu za a tashi haka suke ta tambaya wai shin a- a idza mitna wa kunna turaban wa idza ma inna lamab'uthun yanzu idan muka mutu muka zaman toturda da ƙasa ƙasuso mu suka narke yanzu fai Allah zai tayar da mu shi ne Allah ce ƙulkunu hijaratan au hadida ka ce su zaman to ƙarfe ko kuma ko kuma dutse ko kuma halitta bata kai dutse ko ƙarfe ba girma in lokacin tayarwa ta yi wallahi sai Allah ya tada mutane Allah yake jan hankalin mutanen maka cewa fa halittarsu tada su bayan sun mutu abu ne mai sauƙi akan Allah bisa da halittarsu in ma wahala ce ai halitta ka tafi wuya bisa da amida ka to hankalinsu ya kasa tsoka cewa in aka mutu za a tashi kuma har gobe akwai masu irin wannan tunanin fa cewa kawai in aka mutu ba wani tashi da za a yi a rayuwa in an mutu kawai an mutu ne kawai shikenan to ƙarya ne in aka mutu sai an tashi wajibi ne dole eh dole sai an falka Allah ya samu tashi a nasara tashin nan da malam dole sai an tashi fa dole sai an tashi zuwa zuwa hilin hisabi kuma dole sai Allah ya wa kowane dan annabi adam bincike suka ce in hiya illa mautatuna alula wa ma nahnu bimunsharina ba shakka wannan rayuwa ce mutuwar mu guda ce muke tace in mun mutu shike da an kare wa ma nahnu bimunshari mu ba ma cikin mutane da Allah subhanahu wataala zai tayar sai suka ce fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqina in har da gaske ne in dai ku da gaske kuke yi cewa kai manzon Allah da ke da jama'arka in dai da gaske ne in aka mutu ana tasowa to ka zo da iyayenmu da suka mutu kakanni da iyaye suka mutu to a dawo mana su duniya in dai za a yi tashin kiyama to muna da buƙatar a kawo mana kakanni da iyaye ka san malam sha'anin ta da mutane bayan an mutu abu ne mai girman gaske hatta annabin Allah annabi Ibrahim ya taɓa tambayar Allah arini kaifa tuhil mauta Allah ina son ka nuna min waya kake ta da mutum in ya mutu Allah ina da bukatuwa zuwa ga naga ya ake tada mutum in ya mutu Allah ya tambayi annabi Ibrahim awalan tu'min annabi Ibrahim baka yi imani bane cewa za a tashi yace a Allah nayi imani amma liyatma inna qalbi ina son na samu natsuwa da kuma yadda zan yi mutane bayani su gane sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim fa khudh arba'atan min at-tayr in kana son ka gano yadda Allah yake tada matace to samu kalar tsuntsaye guda guda hudu kalar tsuntsaye daban-daban guda hudu fasurhunna ilaika wannan tsuntsayen ka yanke su ka tattara naman su ka takuda sannan kuma ka je sun maja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a ka je duk dutse ka dora tsinke ɗaya na wa'annan wa'annan namomin gashin ka tara huri guda ka murkada ka watsar da shi sai Allah ce wa annabi Ibrahim to kuma ka koma gehe thumma du'uhunna sai ka je kana kiran su ka ce misalin yamama tsuntsuwa ta taso sai annabi ibrahim na kallo duk inda naman tsuntsun yake sai ya je haɗe dan uwansa sai gashin ya taso sai ya haɗe shi da sai ya zo masa yana kuka uzairu da jima da ya zo ya isa gari matacce babu kowa yace anna yuhyi hadhihi allah ba'da mautiha ya allah zai iya rayar da mutum bayan ya mutu sai Allah ta bari mu bari mu azakaratun akan sa fa amatahu allah mi'ata amin thumma ba'athahu sai Allah ya kashe shi shekara ɗari shina ya mutu bayan shekara ɗari sun maba'asa sai Allah ya tayar da shi sai Allah ya turo mala'ika aka tambi shi kam labista kwanan ka dawa anan ya ce labistu yawman au ba da yawm ni tunani na ko rabin wuni ko kuma wuni guda sai mala'ika ce masa duba dai bal labista ni a ta'amin shekara ɗari kai a nan kwace a matsayin matacce amma in kana son ka gane to duba abincinka وانظر إلى طعامك واشربك لن يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس يكل abincin ba abin da ya samu abincinsa bai lalace ba guzurinsa abin da ya ɗauko na abinci bai lalace ba amma yana duba sai ga babu jakinsa sai ga wurin har ya zamanto wata halittarsa har sun narke sun zan ƙasa sai Allah ta bari mu gwada maka yadda ake rayar da matacce bayan mun tada ka sai jakin ga sai Allah ya ce ma jakin shi ma ya tashi sai ga ƙasa tana gaggamewa ƙasusuwa suka haɗu yana kallo ƙashin jaki duka suka bayyana yana fa kallon sai ga kuma tsokar ta zo sai fata zo ta dalilbe ta ce ka a'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir tabbas Allah akan komi mai iko ne a rayuwa Allah ya dace da mu daga jama'a in an mutu wallahi sai an tashi iya abin da zaka yi mu fata shine Allah ya samu tashi cikin nasara shine kawai za mu yi fata a rayuwa suka ce fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin ku zo da iyayenmu in har daga su kuke a rayuwa sai Allah ya ce ahum ahum khairun am qawmun tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin Allah ya ce ahum khairuk ahum khairun am qawmun tubba'in والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين التي أهم خير تنبيسوا سوسوني مبي الخير سوسوني سكفي ɓangaren abin da ya shafi ƙarfi domin kasan duk al'umma da ta gabata tana takama ne da fisa su mondial gabanin ai wata amerika da faransa da rasha da wace ce malam a duniya ta san fisa su mondial an san yawan al'umma cewa yana cikin abun da ba a kai mutum takaka ka dubi mutanen balkis da annabi suleiman ya turo takarda zuwa gare ta sai ta tara mutane tana shawarar su ta ce ma kun tuƙati atin amurka hatta ta shaduna ba zan yanke hukunci ba sai kun ba ni shawara me kuke gani suka ce nanu ulu kuwacin wa ulu ba a sai shadi amma wal amru ilaiki suka ce in dai karfi ne to muna da ƙarfi kuma muna da yawa in dai ga ƙarfi kuma ga yawa to an ƙare to duk abu suke takama da shi damun a baya abu guda uku ne yawa da ƙarfi da kuma dukiya shi da ce ma balagu mu ishara ma atainahum in aka kasa kuɗin da muka bai mutanen baya da abin da muka bai mutanen maka Allah ya ce dukiyar maka bata kai ɗaya saman goma abin da muka bai mutanen baya ba ɗaya saman goma Allah ya ce bata kai ba shi ne Allah ce ahum khairun am qaumi tubba shin da su da mutanen alqutubba suwaye suka fi yawan karfi da kuma da yawa da kuma amfani a duniya to suwaye qaumi tubba malin suka ce qaumi tubba akin nan shi wannan tubba asalin sunan shi abu karib as'ad bin mulaik sunan shi as'ad bin mulaik to malamai sun tattauna shi annabi ne ko ba annabi bane ibnu abbas ya ce annabi ne ya cikin annabawan da Allah ya turo cikin banu isra'ila kafin zawa annabi musa wasu ka ce bayan zawa annabi musa shi shi tubba akin nan wanda Allah ya ambace su kusan so bi a Qur'ani qawmu tubba ana ambace su a cikin alqur'ani mai girma to suwaye qawmu tubba ba suka ce sune mutanen mutanen sabai in ga an ce qawmu tubba'in sune mutanen sabai kuma sai da Allah ya bada labarin su a cikin alqur'ani mai girma Allah ce laqad kana li sab'in fi masaki fi maskanihim وقد aya كان لسبأ في مسكنهم آية Mm.
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق كلوا ربكم من رزق ربكم واشكروا له بلدة بلدة طيبة ورب غفور Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya haƙiƙan game da sha'anin mutanen saba qaumu tubba kenan ko game da mazaunin su Allah ya ce akwai al'amarin da ya kamata mutane su asu da shi Allah ya ce jannatani ay yaminin wa shimal gonaki ne guda biyu Allah ya sanya a daman su da hagun su gonaki ne manya manyan gonaki duk abinda mutum yake da bukata na kayan a ci a more Allah ya ce musanya a ciki sai Allah yake cewa kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin da Allah ya baku ba mu iya yi sai wa sai Allah washkuru lahu kuma ku gode wa Allah kuwa Allah subhanahu wataala godiya yace baldatun tayyiba gari ne mai tsarki ƙasa ce tsarkakakkiya mai daɗin zama sai Allah ya ce kuma wa rabbun ghafur ubangiji mai yawaita gafarta zunubai sai Allah ya ce fa a'radu فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم mm.
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمط مم.
أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ذلك كفروا جزيناهم بما كفروا وهل نجازي- وهل نجازي إلا الكفور Allah ce fa'a'aradu sai suka kau da kai game da ni'imar da Allah ya yi musu, kasan so tari malam Allah yake wa mutum ni'ima baya hango wannan ni'imar. Sai da ganin ba wani abu bane kamar ai ba wani abu bane Allah ya masa. To da Allah ya musu wannan ni'imar ga gonaki cike da kaya na jin daɗi na rayuwa. Allah ce fa'a'aradu sai suka kau da kai suka ƙiwa Allah da'a suka ƙiwa Allah godiya. Da suka wa Allah wannan fa'arsalna alaihim sailal arabi sai Allah ya ce sai muka turo musu ruwan da suka mamaye su wa baddalnahum bi jannatayhim jannatay zawata uklin khamatin wa aslin wa shay'in min- min sidrin qalil sai Allah ya ce sai muka canza musu wa'annan gonakin muka sauya abinda muka basu na kayan alatu na jin dadi sai Allah ya canza musu eh, da gonaki zawata zawata
ذواتي.
zawate ukulin khamtin sai aka samu wani abinci mai yami kuma mai- mai mai wari wani ɗan itace ne ga wari sannan kuma ga ga shi da ɗaci bai ciyuwa sai Allah ce kuma wa asilin kuma ga goriba su da ake ba banana da pom da da abarba sai kuma Allah ya juya musu goriba tsantsa Allah ce wa- wa- wa shay'in min sidrin qalil da kuma wani abu na magariya ɗan kaɗan sai Allah ya ce ku ci ku ci ku ci gaba da cin gori ba Eh, masu cin ba za su kuma cin gori ba ka san mala an jarrabu a duniya sai Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wannan fa mun yi musu haka ne sakamakon kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi Allah ya ce fa hal nujazi ila al-kafur in kaga mun kuntata to an bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala ne in kaga Allah ya kuntata wa dan annabi Adam to Allah ya- ya bar Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya datar da mu sai Allah ya ce wallazina min qablihim da wa'anda suke gabanin su qaumu tubba suwaye eh wasu suka ce ai adawa da samudawa Allah ya ce ahlaknahum duka gaba ɗaya mun halakar da su innahum kanu mujrimin Allah ce tabbas masu laifi ne a duniya sai Allah ya ce aya ta gaba
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين Mm.
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin musu Allah ba mu halici sammai guda bakwai ba da kasai guda bakwai Allah ya ce la'ibina dan dai kawai ai wasa jama'a mun fahimta Allah ya ce ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ni fa Allah ban gina sama da ƙasa ba dan azo ana yin kullu wallahi Allah ya ce bai halici sama da ƙasa ba dan dai azo ana yin wasa a duniya ba wasa ba ne ba da wasa ba Allah ya halice su ba Allah ya halice su ba ne don ka zo ka more kai wa kai yadda kake so a'a yadda Allah yake so haka ake son ka yi Allah ce ba mu yi abin da ke tsakanin saboda ƙasa ma Allah ce ba mu halice shi ba don wasa mun halice su ne da gaskiya sunnar Allah ce wajen halittar duk abin da Allah yake da gaske yake sa duk abin da Allah yake yi malam da gaske Allah yake cikin al'amarin Allah babu wasa cikin al'amarin Allah babu wasa shi yasa wasa bata dace da mu ba ba wasanni bane muka zo yi duniya dalilin zawo mu duniya kowa ya sani dan abota wa Allah ne idan ka bata lokacinka a wasanni to malam kai ka jawo kanka in aka je kiyama kuma zaka kanka da kanka bincike Allah ya kare mu Allah ce to ba mu halitta ma khalaqnahuma illa bil haqqi Allah ce ba abun da yasa muka halicce su sai dan gaskiya illa bil haqqi suka ce ai sai dan abota wa Allah da gaskiya dalilin halittar sama da ƙasa dan dai kawai abota wa Allah subhanahu wataala ne Allah ce ban halitti sama da ƙasa ba dan dai fa a zo a yi min wasa a doron ƙasa ba shi bane garji ba shi bane manufar da Allah yana son a yi wasa yace lattakhadnahu min ladunna inna kunna fa'ili da so muke a yi wasa to da sai Allah ya turo sura sukutun ta wasa malam sai a turo sura ta morewa kawai amma fa duniyar ba wasa ba ake yi ba wasa wasa bata dace san annabi adam ba kai da hanyar baka gama tantance mu kuma ka ba a kiyama kai da hanyar baka gama tantance ba me zaka faɗa ma Allah kai da hanyar baka san aina zaka cika ba shi yasa wasu wasanni malam ba namu bane abin da ya kamata mu maida ma hankali tsantsar bautar Allah subhanahu wataala to Allah ce ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicce su ba sai dan gaskiya sai dan abota wa Allah da gaske a yi ibadar ba ƙaƙƙautawa Allah ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su gano wannan ba ba su gano dalilin haka ba ma'ana ba sa yin tafakkuri cikin dalilin halittar sama da ƙasa kuma Allah ya halitta sama da ƙasa ne don amfani ɗiyan annabi Adam kuma Allah ya rantsi da su da aka wasa ba ta dace wa ɗiyan annabi Adam ba a cikin doron ƙasa yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahibi suke cewa ni annabin Allah na zamanto mai bada cikin aljanna wanda duk wanda ya bar wasanni wasanni in dai ka bar wasa kame da al'amari da gaske akwai wasannin da ana danyi musulunci ya zo da wasanni na motsa jiki a irin misalin kamar iyo cikin ruwa har ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa arda yake cewa ku koyar da ayanku ababe guda uku Umar dan Khattab ya ce ku koyar da ɗiyanku ababe guda uku ku sa su iya iyo cikin ruwa saboda shirin ko ta kwana shirin saboda shirin ko ta ta kwana na taɓa karanta wani labari wasu mutane da suka yi digiri aka da girgir an ƙare ‘yan boko ne tsantsa sai suka yi balaguro cikin jirgin ruwa suna tafe ana fira to matukin jirgin ruwan sai ake tattaunawa da shi shi bai karatun boko ba sai ke jin shu'uri a shu'ur bin naqas irin babu daɗi an wani ya je gari kaza yayi karatu sha da matsayi kaza doktor ne a wuri kaza a to kuma sai Allah ya turo wata aya shi da sai jirgin ya fara tangalmiya da su sai tambaye su to jama'a kun yi karatun koyon ruwa suka ya ce to ina ba ku shawara in Allah ya za ku yi tsira nan gaba ta ku koya to kaga yace Umar yake cewa ku koya ma yaran ku koyar ruwa su iya iyo cikin ruwa abu nabi su iya sukan doki su iya sukan dawaki saboda ko ta kwana shi ma ko abu nan ku ci ku koya musu halbi su iya arrima halbi ya zama to an iya kai sun iya kai farmaki ta a halbo abu daga nesa Allah subhanahu wataala ya datar da mu anan ya kamata mu kwana abinda mu faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته